ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنا يمنى بركة أدواء المخلصين البركة masallacin abu huraira radiyallahu anhu wa ali sahabati ajma'in a yau asabar muna sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan kira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina cikin darasinmu na abdullun nabi fi ikhlasi kalimatu tawhid na shaukani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a wani masallaci mai albarka cikin wannan daura da muka saba gabatar da ita a dukkanin shekara da wannan shine darasinmu na takwas cikin jerin darussa da muke gabatarwa a wannan daura mai albarka darasinmu da ya gabata malam ya ambaci dalilai da kuma bayanai da ya gabata wayanda suke nuni game da haramcin shirka da kuma girman hatsarinsa da kuma yadda malin ya kawo misalai na mushrikai zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma zamanin sa da ma wannan zamani namu da muke rayuwa a ciki a inda mun ji nau'i nau'i na shirka da wasu daga cikin musulmi suke fadawa ciki wanda abin da ya ja musu hakan shine rashin ilimi nesanta kansu da karatun ƙur'ani da kuma abin da ya tabbata na isan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda babu yadda za a yi mutum ya gano shirka da wata hanya sai ta ƙur'ani da hadisi da abin da ya shafi sha'anin aƙida da sha'anin tauhidi da sha'anin shirka ba a iya gano shi ta hanyar ijtihadi kamar yadda ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake faɗa cikin mazmunin fatawa yake cewa amma li i'tiqadu fala yuqadu anni wala amman huwa akbar minni wa inna ma yuqadu min kitabillah wa ma sahha min hadith rasulillah ibn taymiya yake cewa aqida ba a rubanta daga wajena ko daga wajen wanda yake sama da ni cikin malamai ta aƙida abin da ya shafi tauhidi addinin Allah madaukakin sarki ana rukunsa ne daga littafin Allah da kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa duk wanda ya kauce Qur'ani da hadisi to sai ya tozarta a wannan babu haka ma sauran babuka na addini shi addini baki ɗayansa ba a yin sa da ra'ayi kamar yadda ali ibn abi talib yake fada yake cewa law kana dinu bil ra'yi la kana aktharu kufi awlad al madh min a'lahu yake cewa inda a ce addini ana yin sa da ra'ayi to da babu shafa kufi a ra'ayina sai ya shafi kasan kufi sai dai addini ba a yin sa da ra'ayi haka dole ne sai musulmi ya kulla alaka mai karfi da alkur'ani kuma abin da ya inganta na da san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam din yana so addinin sai ya amma da zarar mutum ya kauce wa hanyar ƙur'ani da hadisi to hanyar halaka zai fada muna fatan Allah madaukakin sarki ya raya mu akan biyayya ga ƙur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a jiya mun tsaya ƙarshen gaba da malin yake bayani game da abubuwa da ake fuskantarwa ga kaburbura da waliyai da shehinnai na nau'i-nau'i na bauta neman biyan bukata daga wajensu da neman amfani da neman tunkuɗe shari da yi musu bakance da sauransu ina malin da ya kawo baki ɗaya tattara bayani cewa inda za ka nemi wani daga cikinsu da ya fuskantar da wani bangare na irin abin da yake fit da shi ba kance ga wurin Allah madaukakin sarki ko mai karancin sa ba zai iya wanda wannan abu ne sananne da dukkanin mutumin da ya san wato wayannan mutane masu bautar wani Allah tabaraka wa ta'ala bayan nan malam yake cewa inda zai kawo shubha kuma ya warware malam ya ce fa in kulta idan ka ce inna haula in kuburiyina cewa su wayannan masu bautar kabari ya taqiduna anna Allah huwa ad-darrun nafi suna kudurce cewa Allah madaukakin sarki shine mai cutarwa da amfanarwa wal khairu wash sharru bi yadihi kuma suna kusurcewa cewa alkhairi da sharri a hannun Allah ce wa in istagafu bil amwal koda kuwa suna neman agajin mamata qasadu injaza ma yablugunahu min Allah subhanahu suna nufin cewa samar da abin da suke nema suna nema ne daga wajen Allah madaukakin sarki ba wai suna nema daga wajen wayancan matattu da wayancan kaburbura da wayancan waliyai da suke bauta ba wanda ya faɗi wannan kultu ma da yake cewa sai na ce da shi wa haka za ka nufin jahiliya su ma mutanen jahiliya su ma haka فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع su ma ai mutanen jahiliya waɗanda manzon Allah ya yaƙa wanda aka kafirta su su ma aqida su ita ce Allah madaukakin sarki shi kadai ke cutarwa ya amfani wa annal khaira wa sharra bi yadi kuma alkhairi da sharri a hannun su wa inna ma abadu asnamahu kawai sun bautata wa gumakan su ne lituqarribahum ila Allah zulfa dan su kusantar da su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kusantarwa وما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز كما يدى الله مدوكتين سيكي حكيتو ألتافنسا مبوعي kaga ya nuna kenan aqidar wannan aqidar ba za ta amfana da su ba tunda iya aqidar ce kawai dan ka gudurce cewa Allah shine mai cutarwa ya amfanar shi ke kashewa ya raya kuma ka dauki wannan din ka nema daga wajen wani ko kuma ka yi kamun kafa da wani wani gunki ko wani shehi ko kabari wanda wannan kamun kafa ne irin na shirka wannan akida ba za ta yi maka aiki ba don haka wanda ya kawo wannan shubuha cewa ya masu bauta kabari ga akidinsu sai a ce da shi ai jahiliya su ma irin wannan akidar suke da ita amma duk da haka bai hana a kafirta su ba malam ya ce na'am idza lam yahsul min al-muslimi illa mujarrad at-tawassul allazi qaddamna tahqiqahu malam yace idan babu abin da aka samu daga wajen musulmi sai iya tawassuli kawai wanda ya gabatar da bayanin sa a baya huwa kama zakarna sabiqan to kamar yadda muka ambata ne in ji bayani a bisa yadda malam ya kawo na tawassuli salihan bayi wa'anda suke cikin waliyai mutanen kirki da annabawa da malamai ma mun ji dalilan da ya kawo da kuma amsoshin da malamai suka ba shi malai ce walakin man za'ama annahu lam yaqa minhu illa mujarradu tawassul sai dai wanda yake riya cewa ba abin da ya afku daga wajen sa sai dai tawassuli kawai huwa ya'taqidu min ta'zimi dhalika al-mayyit kuma yana kudircewa a cikin zuciyarsa na girmama shi wancan mamaci ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين yana kudurce abin da baya halatta a kudurce shi ga wani daga cikin ababen halitta sai Allah madaukakin sarki amma kuma ya kudurce yana fuskantar da wannan aqida ga shi wancan mamaci wa zada ala mujarrad i'tiqad ala mujarrad i'tiqad kuma yayi kari a bisa ita wannan aƙida da yake da ita ba ta ƙarraba ilal amwaji bizzaba'ishi wal nubur har yake neman kusanci zuwa ga mamata ta hanyar yanka abin yankansa da yin bakunci wa nadahu kuma yake kiran su mustagifan bihim inda alhaja yana neman ɗauki daga wajensu lokacin da ya shiga cikin wata buƙata fa haza kadhibun fi da'awa wannan makareci ne a wajen da'awarsa annahu mutawassiqun faqat cewa tawassuli kawai yake da su to wannan makareci ne tun daga abin da aka samu daga wajen su falau kana al'amru kama za'amahu inda a ce al'amarin kamar yadda ya riya al'amarin yake na cewa tawassuli kawai yake da su lam yaqa minhu shay'un min zalik da duk wancan abin da yake afkuwa daga wajensa da bai afku daga wajensa na kiransu da kuma yin yanka domin su da yi musu bakance inda a ce iya tawassuli kawai yake da su to da duk bai yi wannan ba tare da cewa in ma tawassulin ya da su dai ya yi shirka kamar yadda ya gabata a cikin bayani in ma bai musu yanka ba in ma bai yi musu bakance ba yin tawassuli da su wannan shirka ce sun yayi tawassuli da mamaci wannan shirka ce kamar yadda ya gabata a cikin dalilai da suke nuna haka shi yasa Umar Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda lokacin da aka shiga fari a zamanin sa da yi tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da yi tawassuli da addu'ar sa ba sai yi tawassuli da addu'ar al-Abbas wanda yake raye a lokacin wanda mun ji ma'anar tawassuli da addu'ar mutum shine yayi addu'a sai ku yi addu'a tare cewa kuna fatan saboda wani kusanci da yake da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki da ƙarin nagarta kuna fatan Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar tunda shi ma an yi tarayya ci a wajen addu'a wannan babu komai game da shi ta wannan babu ne mutum zai ce dan uwansa ya taya shi da addu'a yana da wata bukata zai yi tafiya ko yana da wata bukata sai ce da Allah wani ka taya ni da addu'a Allah ya biya min wata bukata wannan babu wanda yake musu ko yake shakka game da halaccin haka shi yasa shi ma Umar ya aikata haka da Abbas lokacin da yake raye cewa ya zo ya tashi ya yi addu'a musulmi su yi addu'a Allah ta'ala ya shayar da su ruwan sama babu wanda yake musu game da wannan ma wanda ya mutu ba a tawassuli da shi ko wanda yake raye ke can wani waje daban yake nesa inda bai san me kake da haka shi wannan koda ya ce tawassuli yake da mamata iya tawassuli kawai to ai ko tawassuli ne tawassuli ne irin na shirka da dai gashi yayi kari a kai ya zo da kiran su da neman agajin su da yi musu bakanci malam ya ce wal mutawassalu bihi shi wanda ake yin tawassuli da shi abin nufi tawassuli da addu'ar shine irin tawassulin da ya halatta ba a yin tawassuli da zafi kamar yadda ya gabata sai dai a yi tawassuli da addu'ar saboda Allah ya fi ƙarfin ka yi tawassuli da wani zuwa gare shi saboda Allah ba maruwaci ba ne balle sai ka yi tawassuli ka bi ta hanyar wani sannan zai ba ka Allah madaukakin sarki ya san da kai ba wai sai ka yi tawassuli ta hanyar wani sannan Allah zai san da kai ba Allah madaukakin sarki baya buƙatar komai baya buƙatar kowa baya buƙatar taimako da agajin kowa ba wai sai kayi tawassuli da wani wanda Allah yake da buƙata zuwa gare shi ta yadda dole ya maka tunda shi ma yana da buƙata zuwa gare shi wannan duk sune abin da suke sawa a yi tawassuli da mutum misali shi yake sawa ka bi ta hanyar mutum zuwa ga wani don bukatar ta biya wannan take sawa a yi tawassuli da wani zuwa wajen sarki ko zuwa wajen wani mai unguwa ko zuwa wajen wani mai arziki kana neman wani taimako a wajensa sai ka bi ta wajen abokinsa ko wajen mahaifinsa ko matarsa shine saboda kai bai san ka ba in ka ji ba zai ma saurare ka ba saboda bai san ka ba shi Allah bai san ka ba ne zai iya kasancewa mai kudin ko mai mulkin ya san ka amma kuma maruwaci ne in ka ji ba zai baka ba sai ka bi ta wajen matarsa zai iya kasancewa duk babu wannan amma kuma shi wannan mai kudin da kake da wata bukata a wajensa ko wannan mai arzikin wato yana da kankamu amma da ka bi ta wajen matarsa ko wajen wani wanda dole sai da shi mulkin zai fi ko wajen wanda dole sai da shi ake gudanar da samun arziki to dole ya maka saboda shi shi yasa Allah shi ba shi da wannan kwata-kwata shi yasa ba a yin tawassuli da zati zuwa ga Allah sai dai ka roƙe shi dan jin kansa dan tausayinsa ko kuma in za ka yi tawassulin sai ka yi tawassuli da addu'ar wani wanda yake raye wanda shi ma ma'anar tawassulin shine addu'a ya taya kamar yadda kai ma za ka yi addu'a to wannan shine irin tawassulin da ya halatta amma tawassuli da zati ba a yi kamar mutum ya ce yana tawassuli da manzan Allah wannan tawassuli ne irin na shirka na bid'a ko mutum ya ce yana tawassuli da wani shi wani kabari ko wani salihin bawa duka wannan ya gabata bayani cewa bai halatta ya gabata bayani wannan bai halatta da haka ma za a yi tawassulin ana yi ne da addu'ar rayayye shine za ka yi tawassuli da addu'arsa ma'anar tawassuli da addu'arsa shine ya taya ka yin addu'a cikin wata bukata da kake nema a wajen Allah ba wai ka wacce kai ta wasu da shi baka ce ya Allah dan wani ka yi min kaza shi wannan wanan ne yake da shi a wajen Allah da dole sai Allah ya ma an karo shi dan shi ba wanda yake da wani haƙƙi akan Allah wanda dole Allah sai yayi abu saboda haƙƙin sa an karo ba ba wani bawa da Allah yake tsoro cewa in dai karo da Allah dan shi sai Allah ya ba ba wani bawa da Allah bai sani balle sai ya bukaci sai ya bi ta wajen wani ya sanar da shi Allah Allah madaukakin sarki mai kyauta ne Allah baya ruwa da ka duk wani abu da yake sawa a yi tawassuli saboda shi to Allah madaukakin sarki ya fi ƙarfin wannan abu shi yasa in musulmi ya fahimci wannan sai ya gane to ba a yi tawassuli da zafi wato da shi karan kansa abun halitta ko mala'ika ko mutum zuwa ga Allah duk darajarsa Allah madaukakin sarki girman sa ya fi ƙarfin a tawassuli da wani zuwa gare shi saboda abin da yake sawa a tawassuli to jingina wa Allah abin shi kuma a hakkin sa ta waya ce ina fata an gane shi yasa Allah ya fi ƙarfin a yi tawassuli da shi inda ai mun bada misali kuma duk inda aka yi tawassuli aka yi kamun kafa ka je ka bincika za ga akwai wani abu wani abu da aka fake da shi aka yi tawassuli za ga abin da aka fake aka yi tawassuli shi a wajen Allah ta waya ce a wajen in ka jingina wa Allah ka jingina wa Allah ta waya tunda duk abin da yasa ake tawassuli shine da wannan malamai suke faɗa ko wanda kake da buƙatar zuwa gare shi bai san ka ba sai ka yi tawassuli ka yi kamun kafa wanda ya san ya san shi ya shige ma gaba to shi Allah waye bai sani ba in ya san ka ba mamaki maruwaci ne sai ka bi ta wajen wanda ba zai yi masa ruwa ba saboda shi ma yana da buƙatu zuwa gare shi in dukiya ce da shi ake juya ta kuma da shi ake samu ba zai hana ba lalle saboda an bi wajen in mulki ne su ne kusoshin mulki baya da za a mulkin kai da su kaga ba zai hana in kuma ka ce a'a ai tausayi yake da shi shi wannan yana tausaya masa sai ya ce to shi Allah madaukakin sarki kai Allah baya tausaya masa waye Allah baya tausaya in ka ce a'a ai Allah ya san wannan yana da kusanci da Allah Allah madaukakin sai ya ce to kai Allah madaukakin sarki bai san ka ba kuma yi ta addu'a amsa addu'a ba shi da alaka da wani kusancin bawa da Allah ko nisansa da Allah din nisan bawa da Allah in yi addu'a in ya cancanta Allah ya amsa Allah yana amsawa su mushrikai da yahudawa wanda abokan faɗan Allah ne magiyan Allah ne su da wasu ke tawassuli Allah ya amsa musu ba sa yin wani tawassuli shedan da waye tawassuli Allah ya amsa masa shi ma ya addu'a Allah ya amsa ka duk wani abu da zai sa a yi tawassuli da zafi in ka koma ka yi nazari za ga cewa jingina wa Allah madaukakin sarki abin tawaya ce shi ya sa ma karan fara abin da suke fara faɗa na cewa ai Allah madaukakin sarki kamar sarakuna ne ta yadda ba yadda za a yi ka je ka ga sarki kai tsaye sai ka bi ta wajen bafade shi kuma ya kai ka wajen wannan bafada shi kuma ya kai ka wajen wannan bafada har a kai ka zuwa ga Allah madaukakin sarki ka gane akwai kwatanta Allah madaukakin sarki da bayansa akwai kwatanta sarautar Allah madaukakin sarki da irin sarautar bayi wanda abin ba haka yake shi sa za ga cewa duk bayi na rantsi da Allah kai tsaye suke roƙon Allah dabbobi da mutane da aljanu da mala'iku duk wanda yake da bukata kai tsaye yake roƙon Allah ba inda Allah madaukakin sarki ya sa wani tsani tsakaninka da bayi a babin addu'a a babin neman taimako duk wata damuwa da ke tsakanin Allah da bawa to kai tsaye ka gaya wa Allah kai tsaye ba inda Allah ya sa wani tsari a tsakanin mutane babu shi ya sa wannan tawassulin ba karamar fitina ba ce tawassuli ne irin na shirka Allah ta'ala ya nisan samu da shi da aka bayani ya gabata game da shi malam ya ce wal mutawassalu bihi la yahtaju ila rishwati shi wanda zaka yi tawassuli da shi gini a bisa abin da shi ya fada tawassuli da zati baya buƙatar sai ka ba shi rashawa bi nazirin ka yi bakance gare shi au zabhin ko ka je ka yi masa yanka wala ta'zimin ko sai ka girmama shi wala tiqadin ko sai ka kudurce wani abu game da shi to kaga in haka ne me yasa kuke zuwa sai kun yanka tukunna in kun ce tawassuli kawai kuke da su me yasa sai kun yanka me yasa kuke da wayannan aqidu miyagu game da su halin in za ka yi tawassuli da mutum to baya bukatar sai ka ba shi wani gini a bisa abin da malam ya faɗa na tawassuli da zaki amma mu a wajen ba a tawassuli da zaki sai dai a yi tawassuli da addu'a in za ka yi tawassuli da addu'ar mutum baya bukatar duka wa'annan baya bukatar sai ka ba shi wani abu rashawa da sauransu li'anna al-madhuwa huwa Allah subhanahu saboda ai wanda za a kira shi ne Allah madaukakin sarki wa huwa aidan al-mujib kuma Allah dai shine zai amsa wala ta'thira liman waqa'a bihi tawassul kwata kwata wanda kake tawassulin da shi ba shi da wani tasiri na amsa addu'a ko rashin amsa wato ka ji fa abin da yake cewa shi da kansa yace wanda kake tawassulin da shi ba shi da wani tasiri na amsa addu'a ko rashin amsa ta idan abin da kwana san ba shi da wani tasiri na amsa addu'a ta ko rashin amsa ta to na shafe shi mana inda da samu da rashin samu ta duk ɗaya ne shi ba shi da tasiri kawai addu'a za ka yi Allah ya amsa maka ma an ka ce ka yi tawassuli da wani to ba shi da wani tasiri a ce me zai hana in shafe shi kawai inda ɓata lokaci ne sai na ƙara wa kai na tsayin lokaci sai na ƙara wa kai na tsayin zango kai tsaye ka roƙi Allah mai sai ka yi tawassuli da wani ba inda ka ji ba shi da wani tasiri kuma haka abin yake ba shi da wani tasiri shi ya sama Allah madaukakin sarki bai shar'anta a yi tawassuli da zati zuwa gare shi bal huwa bi manzilati tawassuli bil amali salih kana da yana tsada da wabar sai ce shi kamar kai tawassuli da aiki na gari wannan da bambanci sosai wanda bambanci sosai tunda tawassuli da aiki na gari yake shine ka daga hannu ka ce ya Allah ina yin tawassuli da imani na ka gafarta mu ya Allah ina yin tawassuli da kyautata wa iyayena da nayi ka gafarta mu ya Allah ina yin tawassuli da zunubi da sabo kaza da na bari domin ka ka gafarta mu irin yadda wayancan mutanen guda uku kai na koyo kaga wannan ai ya halatta sunna ta zo da shi amma kuma tawassuli da zaki ai bai halatta baya halatta ka daga hannu ka ce ya Allah ina yin tawassuli da mala'ika jibril a sai dai in za ka yi in kana so a jibrila a cikin addu'ar ka ya fito to sai dai ka yi kamar yadda manzon Allah ya sai ka ce Allahumma rabba jibra'ila ka gaba ta wasu aka jibril an yi tawassuli ne da mahalicin jibril Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila wa muhammadan sallallahu wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ka kayi tawassuli da Allah amma sai kake gaya wa Allah madaukakin sarki yadda yake kula da wayannan bayan shine mahalicin su shine yake kula da sha'anin su kaga ya nuna karfin Allah madaukakin sarki da ikon sa to sai kake tawassuli da wannan karfin da yake da shi da wannan ikon da yake da shi cewa ya biya maka bukatar kaga sunansa ya fito sai dai wato ana nuna cewa ai shine mahalicin waɗannan manyan bayi ba wai tawassuli aka yi da su ba ka gani kaga yadda ake addu'a za ka yi addu'a Allahumma ya rabbal ka'abati faki da rububiyar Allah madaukakin sarki ga Ka'aba ko ga wayancan manya-manyan bayi amma ba a cewa a yi tawassuli da malaika Jibrilu ba a yi ce ya Allah ina roƙonka darajar mala'ika Jibrilu darajar Mika'ilu darajar Israfilu darajar manzon Allah wannan duk bai zo ba a Qur'ani bai zo a hadisi ba wanda inda ya halatta da Qur'ani zai shiryatar da mu zuwa gare shi da hadisi za su shiryatar zuwa gare shi amma sai daga bakin wasu mutane aka samu wanda ba sa aiki da karantarwa ta Qur'ani da hadisi shi yasa wannan fitina ce sosai da haka wannan abin da malam ya faɗa da bambanci sosai bambancin ma kamar bambancin da ke tsakanin sama da ƙasa cewa tawassuli da zatin mutum kamar tawassuli yake da kyakkyawan aiki wannan malam ya cakuɗa gaskiya da ƙarya ya cakuda daidai da ba daidai ba kamar yadda ya gabata baya ma ya irin wayannan kurakura yau cewa tawassuli da zati kamar tawassuli yake da aiki wanda samsam ba haka bane shi tawassuli da aiki har annabawan Allah suna yi wanda suka fi kowa sanin Allah da mutane na kware manya manyan malamai shi ko tawassuli da zati gashi nan karkashin musu yake da tattaunawa da jayayya tsakankanin malamai na ahlus sunna da yan bid'a sai wanda suka zame da suka halarta shi wanda mun ji kawai wanda ya zame ya nuna cewa za a yi shi ne kawai wancan malamin izbin abdulsalam sai shaukani da ya zo ya ce ga banda haka duk malaman sunna suna haramta yin tawassuli da zaki shi ma kuma izbin ai wanda ya halarta shi ne kawai iya tawassuli da manzon Allah in ba ku manta ba shi kuma ya mu shaukani sai ya ƙara buɗawa sai ce shi a wajensa a wajensa takaitawa a yi tawassuli da manzon Allah ba shi da wata ma'ana sai buɗa ya ce ya halatta a yi da duk wani mutumin kirki kaga shi ya ƙara buɗe fitina shi izu shi ya sa dan bar buɗe fitina shi kuma shukani sai ya ƙara buɗa ta masu bauta kabari kuma sai suka afka suka ce to ana yi da kowa hannacin kabari ina fatan ana fahimta to shine anan shukani yake kai musu rafi akan yi da na cikin kabari cewa yi da na kabari bai halatta ba yi da na kabari shirka ne sai dai ka yi da wanda bai mutu wa mutumin ke in mutum ya mutu ya koma shirka domin kuma sai muka ce da wanda ya mutu da wanda bai mutu baki ɗaya shirka ce saboda shi ne abin da dalili ya nuna ya kamata ya gane matsalar daki daki daki daki yawa kafin izu babu wanda ya fara buɗe kofa kaf cikin malamai ba wanda ya fara buɗe kofar tawassuli da zafi ko da na manzon Allah ne mai da ibn taymiya faɗa a cikin littafin al-qa'ida dalila fi tawassuli wal wasila cewa cikin magabata kaf bai ga wani malami da ya halatta yin tawassuli da zati kaf cikin magabata sai fatawar ibn abdussalam shine kawai ya halatta tawassuli da zati iya zatin manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam sai shaukani ya kama gana a nan cin abu nabi da ya kawo sai yake ci da ya kawo abubuwa na shubuha don ba dalilai ba ne sai yake cewa to a bisa waɗannan dalilan da ya gabata yana ga cewa takaice ta wasu da manzon Allah kaɗai ba shi da wata fuska shi a wajen ka kofa a buɗe take in dai mutumin kirki ne salihin bawa to za ka yi kaga ai ya ƙara wa wun fadi to sai wani zo kuma ya ƙara ƙara masa dai fadi ya shigo da hammamata ya shigo da shehinnai da salihan ƙarya da waliyan ƙarya duk cewa ya halatta shi ne mawa koma asali ko muka sake toshe kofar yadda ahalu sunna suke kai cewa baya halatta a yi tawassuli da koma menene saboda ba dalili na qur'ani ko hadisi da yake nuna haka kwata kwata babu dalili na qur'ani ko hadisi da yake nuna haka sai dai shigo ha kawai ko dalilin da bai inganta ba ko dalilin da wanda yake hujja da shi bai fahimta kawai shi ne magana dan daga cikin dalilin suke kafa hujja da su wanda suka inganta ko wannan hadisin da na addu'ar Umar ba su da wani dalili mai karfi suke fakewa da shi kamar shi Umar yake cewa mun kasance muna yin tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yanzu ya mutu muna yin tawassuli da addu'ar Al-Abbas wannan shine ma'anar hadisi su kuma da yake bai ambaci addu'a ba sai tawassuli kawai na tawassalu bi rasulillah wa inna natawassalu bi amnihi al-abbas amma abin nufi shine addu'a saboda abuwa da suke zahiri a fili su cewa me yasa ake yin tawassuli da yin mutum ba ana yin tawassuli bane saboda nagarta yadda suke cewa saboda daraja shi wanda za ka yi tawassulin da shi da kusancinsa da Allah tun matsayinsa ake dubawa a yi da shi sai muka ce ku ba mu amsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da umar yace suna yin tawassuli da shi yadda suke fada suna yin tawassuli da shi lokacin da yake raye me yasa suke yin tawassulin da shi in daraja ce ta sa yake yin tawassuli suke yin manzo umar suke yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suke raye to bayan rasuwar manzon Allah darajarsa ta rahu ne balle a bar shi a koma kan wani ne wanda sirri ne yasa yanzu aka daina tawassulin da shi aka koma kan babban sa Abbas wanda sirri yasa shine saboda ya mutu kuma kaga da yake ita bid'a tikka da warwara ce nan ka zo ka ce ba a cewa manzon Allah ya mutu ce duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu ya yi kuskure manzon Allah bai mutuwa shi ba a cewa manzon Allah ya mutu to kaga tunda manzon Allah bai mutu ba kai a ra'ayinka kenan me yasa Umar ya bar tawassuli da manzon Allah ya koma tawassuli da Abbas menene in dai daraja ce da matsayi da kusanci da Allah ai ba wanda ya kai manzon Allah daraja da matsayi da kusanci da Allah yana raye ko yana mutu babu shi to wani sirri yasa ya bar tawassuli da shi a wajenka wani sirri yasa haka ba a yin tawassuli da addu'ar mutum sai wanda yake rayu tunda a lokacin tawassulin ba tawassuli bane da zati inda da zati ne ko ya mutu ai gashi nan dai ana ganin sa sallallahu alaihi wasallam ga kabarin sa ne zai hana je su yi tawassuli da sun tabbatar da shi ne a ciki da yana su yi tawassuli da shi ma da yake ana yin tawassuli ne da addu'ar shi kuma yanzu ya riga ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba zai samu damar da zai yi addu'a ba in kun yi magana baya ji bai san me yake faruwa a duniya to dole sai dai a yi tawassuli da addu'ar wanda yake rayu to tawassuli da addu'a ku ba wanda yake musu game da shi idan mun yi bayanin ma'anar tawassuli da addu'a shine a taya ka addu'a kai ma ka yi addu'a sannan a yi maka cewa Allah ya biya maka bukatar ka duk shine abin da ake yanzu sai ka ce mutum ya taya ka da addu'a ko baka ce tawassuli ba ko ka ce tawassuli shine dai ma'anar tawassuli tunda ma'anar tawassuli shine samun kafa kana so ka kai zuwa ga wata bukatar ka ta biya ta alkhairi ko a kuɗi maka wani shari shi yasa babu wani dalili wanda ya inganta da yake nuna cewa ana yin tawassuli da zaki duk darajar ba babu shi wanda ka suna kawa sai dai hadisan ƙarya da hadisai masu tsananin rauni wanda suke kawo matsayin tawassuli da zaki wanda wannan kuma ba a lissafi da su inda a ce da hadisin da aka kawo shi kenan ya zama addini to da tuna addinin mutane ya jima da lalacewa dan ba wanda bai san cewa akwai hadisan da ba su inganta ba ko mu ahlus sunna ko su yan dari suna da wasu su ma sun ware suna cewa ba su inganta ba wanda ba su dace da ra'ayinsu sai ya ga hadisi a bukari sai a ce bai inganta ba saboda ya ci karo da abin da suke kai na bautar kabari ko wani ra'ayinsu sai ya ga hadisi a musulun sai a ce bai inganta ba saboda ya ci karo da abin da suke kai ya ci karo da abin da suke kai da aka babu wata tafiya face a gurinsa akwai hadisan da ba su inganta ba ya danganta da tsarin Allah madaukakin sarki ya dace da da aka ba a yin tawassuli da zafi baya halatta ka daga hannu ka roƙi wani ka roƙi Allah madaukakin sarki ka ce darajar wani ko ka ce saboda matsayin wani ko ka ce saboda alfarmar wani ko ka ce kana kamun kafa da wani a cikin bayi ko da mala'ika ne ko da annabi ne balle salihin ba da wani wani duk ba a yi ka roƙi Allah madaukakin sarki ka yi kamun kafa da tausayinsa ka roƙi Allah madaukakin sarki ka yi kamun kafa da jin kansa ka roƙi Allah madaukakin sarki ka yi kamun kafa da kasancewar ka bawa makaskanci Allah zai maka shine abin da ake tawassuli da shi kasancewar ka bawan Allah kasancewar ka mabukacin da in Allah bai baka ba ba mai ba to shi ne abin da ake tawassuli da shi amma zafi shi saboda wani ba a yin tawassuli da zafi shari'a ba ta yarda da wannan ba shirka ce Allah ta'ala ya tsare malamin ci gaba da cewa fa ayyu jadwa fi rishwati man qad sara tahta aqbati saras ma da yake cewa wace fa'ida ake samu idan aka ba da rashawa ga wanda tuntuni ya daɗe ƙarƙashin ƙasa da shay'in min zalika da abin da kuke badawa na wancan bakanci da kuke wa hal hadha illa fi'lu man ya'taqidu ta'thira shin wannan bai zaman tuba face aikin wanda yake gudurci tasiri ishtiraka ta fuskar tarayya da Allah da wanda yake tawassuli da shi a wistiqlalin ko kuma yana ga cewa shi kadai ma wanda yake tawassuli da shi yana da tasiri a yana cin karan gashin kansa wala a'dala min shahadati af'ali jawarihil insani babu abin da ya kai adalci shaida mafi adalci fiye da ayyukan gabansa da yake aikatawa ala mutlani ma yantiqu bihi lisanu a bisa bacin abin da harshen sa yake fada min ad-da'awa al-baqilati na da'awa da yake batacciya al-aqilati wata ba ta da wata ma'ana to ba abin da ya fi shaida fiye da ayyukansu cewa abin da suke faɗa cewa ai tawassuli suke da wa'annan na cikin kabarin to irin aikin kuma da suke na bakance da suke musu da aƙidu miyagu da suke fuskantarwa game da su ya nuna cewa ƙarya suke ba iya tawassuli kawai suke ba suna kudurce cewa su ma suna da tasiri su ma suna iya cutarwa ko su amfana aikin su ya nuna haka ya nuna ƙaryar abin da suke faɗa na cewa kamun kafa suke kawai da na kabarin nan kuma mu mun sallama ma kamun kafa suke da su ai mushrikai mata suke su ma kamun kafa suke da gumakan su an sallama ma kamun kafa suke to kamun kafa kuna kamun kafa ne irin na shirka iya kamun kafa kawai shirka ce ko da baka da wata akida mummuna game da shi iya kamun kafa kawai shirka ce amma an sallama cewa kana kamun kafa balle bayan kamun kafar da kake in shi din kake akwai ƙari sosai kamar yadda malam ya faɗa shi kani Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi da haka malam ya ce ba abin da yake shaida a kan mutum fiye da aiki bal man za'ama annahu lam yahkum min malam yake cewa wanda yake riya cewa ba abin da yake samuwa daga wajensa daga cikin masu bautan kabari illa mujarradu tawassul sai tawassuli kawai huwa ya ƙulu bi lisani yana faɗa da harshensa ya fulani ya wani ya wani munadiyan liman ya tafiluhu min al'amwat yana kiran wanda yake kudirce a ƙidu game da shi cikin matattu fa huwa kadibun ala nafsi to wannan ƙarya yake ya ce tawassuli kawai yake da shi kuma ya zo yana kiransa lokacin bukata yana kiransa lokacin damuwa lokacin ba fa Allah yake kira ya shi barhamu ya gausiya to haka ake tawassuli shi kake kira kai tsaye kake nima daga wajensa ba tawassuli kake ba tawassuli kake ka ji kana almadada almadada ya rasulullah alkifayatu annusrata ka daga hannu ka ce manzon Allah ya gafarta ma zunuban ka ce manzon Allah ya kula da kai ka ce da manzon Allah ka dogara ka ce gausi shi yake shi yake ba wa kowa yayi wa yan izala yayi wa yan dariqa yayi wa yan shi'a kuma duk wannan ta tawassuli wannan ba tawassuli ba ne tawassuli ba haka yake ba ƙarya kake bautarsa kake kiransa kake kai tsaye kuma muka ce ko da iya tawassulin kake shi ma tawassulin shirka ce tawassuli ne kake irin na shirka tawassulin da ake ba na shirka ba shine ka daga hannu ka ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ka ji yadda ake tawassuli na shari'a na tauhid daga bakin manzon Allah Allahumma rahmataka arju ta ji yadda ake tawassuli irin na tauhidi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka ji yadda ake tawassuli tauhidi qala rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna ka ji yadda ake tawassuli na tauhidi in ma tawassulin da wai da annaba su ba su yi addu'a ba me amfanin Allah ya fito mana addu'in annabawa da suka yi suka yi tawassuli da abin da ake tawassuli da shi ta kuma duk kawa ta kama hanyar shedan da ya kawata maka ta ce wace tawassuli take kada gangan ma mutane suke musu da su wallahi da gangan amma da yake ana yi ne saboda a kubutar da wanda bai riga ya shiga cikin aqida ba wanda ya shiga da jahilci sai a kubutar da shi wanda ya shiga da son zuciya sai ya ji irin tsananin son zuciyar da yake kai ko ya yi tunani ya shirya shi ne kawai abin da ya sama ban da aka wani bayanan kula waɗannan mutanen ai ba su kai a kula saboda ba da ilimi suke aiki ba ba da ƙur'ani suke hujja ba da fahimtar magabata suke fahimtar ƙur'ani ko hadisi ba shi yasa ba su cancanci ba kula su ɓata lokaci ne to amma da yake da awar dole haka tsarin da awar yake dole sai ka yi raddi ga wanda ya saba maka a cikin aƙida dole ne sai ka fito ka nuna raddi da rashin goyon bayan zalunci da rashin goyon bayan shirka da mashirkai shi yasa dole da awar haka take gudana Allah madaukakin sarki ya tsare da haka wannan wanda yake wannan yana kiran wani cikin matattu huwa kadibun ala nafsi shi da kansa da kansa yake yi wa kansa ƙarya malam kuma ya ce wa man ankara husulan nida'i lil amwati wanda yake inkarin cewa ba a kiran mamata ya ce a'a yan ɗariku yan faira yan shi'a da sufaye ba sa kiran mamata wanda ya inkarin wannan ya ce ba sa yi walistigafati bihim kuma ya inkari ya ce ba sa neman agajin su istiklalan su kadai malam ya ce fal yukhbirna ma ma'ana ma nasma'uhu fil akhbar al yamaniyya to ya ba mu labari me ma'anar abin da muke ji da kunnuwan mu a sasannin wannan gari namu na Yaman sannan mu ma yanzu ga tambaya ga yan shi'a yan bid'an nan me ma'anar abin da muke ji a yankunan da muke ci na wannan gari namu na kano za ka ji ana kururuwa ana kiran shehi ana kiran wali ana kiran zauki ana kiran husaini ya ba mu amsa mene ma'anarsa min kauli yadda suke faɗa a can yaman suna cewa ya binal ujairi ya zainabi ya bina ulwani ya fulani ya fulani sai malam ya buga maka misalin wasu shehinnai da wasu waliye na wancan lokaci a garin yaman shine ibnul ujairi sunan waliyi ne mamaci da ya mutu yana ƙasa ana kiransa ana neman agaji sannan ga zailari shi ma waliyi sannan ga ibnu ulwan shi ma waliyi wannan can yaman kenan in ka je masar akwai ire-iren su akwai ibn raslan in ka je masar suna nan da yawa manya-manyan wani in ka gangaro kano nan najeriya ka gangaro nan kano arewaci akwai irin su barhama irin su gausu inyasi za ka ji ana kiran ana kururuwa ana neman agajin da shehinnai ƙanana da suke ƙasa wanda suke mace ko wanda suke rayu za ka ji ana kiran su lokacin damuwa ana yashe tijjani yashe fi da abdulkadir ya sayyada wanci duk za ka ji ana kiran su to me ma'anan wannan kiran da ake yi me ma'anarsa shi ne abin da ake inkari na kiran wani Allah irin lokacin da ya kamata a kira Allah kawai da ka wanda ya inkari inkarinsa ba ya yi inkari ba a mahallinsa ba abu ne wanda suna yi kuma mu sun amsa mana ma sun ce suna yi sun ce to sai me dan sun yi sun amsa mu sun ce suna yi sun ce sai me sun ce ai shi yake wa kowa ba ai yan izalan ma shi yake musu in suna inkarin mu yan izala kai kake musu yan shi'a kai kake musu balle na sa yan dariƙa sai rufe magana sai ce duniya da kai ka dogara duniya da kai ka dogara wanda suke wannan wake-waken fa mun san su a gaban mu suka taso ko yaran da suke wannan wake-waken ni shi ne wannan waka ta imi zalaka a gaban mu suka taso waye koya musu wannan wa ya sanar da su wannan wani ne ya dora su akan wannan sharrin akan wannan shirka kuma za ka ji shi ma yadda ake waƙe shi a ringa gaya masa abin da ake gaya wa Allah maɗaukakin sarki amma wannan wai da addini kuma wai kai yanzu da kake inkari kake faɗa wai to kana kake wai takalar da kake da faɗa sai dai ka shi ci gaba da shirka ci gaba da halakar da bayan Allah ƴaƴanmu suna wajen da 'yan uwanmu da matanmu da iyayenmu da abokanmu duk sai dai mu shiru a halakar da su kana gani wannan ya ci karo da abin da musulunci ya zo da shi dole ne a yi da'awa dole ne a yi kira zuwa tauhidi walau kari hal mushriku ko mushrikai ba sa so sai an yi kira zuwa tauhidi sai an yi kira zuwa aqida ba wani abu da zai hana a yi kira zuwa tauhidi babu shi ko ma menene dole ne wajibi ne a kira mutane zuwa tafsiri a bayyana musu akidinsu a bayyana musu addininsu don wanda zai shirya ya shirya bisa dalili da hujja wanda zai bata ya bata bisa dalili da hujja Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi na ka wanda yake musun cewa suna kiran mamata suna neman agajinsu su kansu mamatan ba ma tawassuli ba to wanda yake inkari ya zo ya ba da amsa ne ma'anar wannan kiran da suke musu kuma da malam gashi nan ya faɗa can garin su na yaman haka mu ma a nan ya zo ya ba da amsa ne ma'anar wannan kiran da ake musu malam ya ce wa hal yunkiru hadha munkiru shin wani mai inkari zai inkarin wannan abu ne dai a fili kowa yana ji abu ne a fili malam ya ce gashi nan kowa yana ji a garin su na yaman kaga irin abin da ba zai yi kai inkarin mu haka mu ma a nan muna ji duk mutane suna ji abin da ba zai yi mai hankali ya inkarin ba dole ka sallama cewa suna yi suna kiran shehunnansu suna kiran waliyansu in baka ji da kunnen ka ba mun ji in baka ji ba wani ya ji maka kuma su ma sun yadda sun wa shahida shahidun min ahli su da kansu sun gamcewa suna yin haka amma dai kawai suna inkari suna musu cewa shirka ce to shikenan tunda kun yadda kuna yi shikenan ku bari mu yi mutane bayani hasabin cewa shirka ce abin da kuke tunda kun amsa din kuna yi to shikenan sai kuma ai bayani cewa ai abin da kuke shirka ce wani mai inkari zai inkarin wannan aw ya shakku fihi shakkun ko wani mai shakka ya shakka game da haka malam ya ce wa ma adadi yaran yaman da kuma garuruwan da ba na yaman ba duk ana yi garin da ba na yaman ba shi ma ana yi malam ya ce fal amru fiha aqammu to fitinar ta fi tsanani a can garin da ba na yaman ba wa a'ammu kuma ta fi gamewa fafi kulli ƙaryatu malam ya ce a kowane gari da ka sani na garuruwan musulmi mai yitun ya tafi da hu ahaduha akwai wani matacci da ma'abuta garin suke kudirce irin wayannan aƙidin game da shi wai yunaduna hu suke kiransa wa fi kulli madinatin jama'atun minhu sai malam ya ce a kowane birni wallahi akwai ire-iren wayannan shekin sun jima da mutuwa amma ana kiransu wannan fitina tabo ta kabari duk duniya ce ka dauka iya kano ne kawai duk duniya ne wannan fitina tabo ta kabari ko ina suna da irin wannan tsarin na waliyai da kake gani a je a yi bautar kabari a nemi agajinsa a kira shi ba Allah ba kuma yadda ma da ya faɗa kowane gari da ka sani suna da nasu waliyi malam ya ce hatta innahum fi haramillah kai har a haramin makka yunaduna suna kiran wa'annan waliyan suna cewa ya fi abbas sunan wani ba abdullahi dan abbas bane sunan wani wali ne ibn abbas a makka yake ya mahdu shi ma sunan wali ne a garin makka yake to haka ma duk garuruwa da ka sani babu wani gari face akwai wayannan waliya shi yasa kawai wanda ya tsari wanda ya samu kariya to shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kariya ma babu inda babu wannan shirka ta bautar tsabari nan najeriya tsallaka nijar je ka misira dama misira cibiya subhanallah misira je ka sudan duk inda za ka je a garin musulmi ka suna da wannan sharrin na bautar tsabari akwai waliye da ake kira ba allah ba shi yasa mun karanta a kitabu tofi girmama salihan bayi da waliye shine asalin shirkar dan adam tun daga zamanin annabi ne za ka ji inda ka je akwai wannan shirka malam ya ce fama ban nuka bi gairi zalika to me kake zato da wani garin makka inda hatta a garin makka ma gashi nan inda haramin Allah yake ana shirka faqad talabbafa iblis wa junuduhu malam yake cewa shedan ya salallabu da shi da rundunarsa akhzahu Allah ta'ala Allah ta'ala ya tozarta su wato shedan da rundunarsa li galibi ahli millati al-islamiyyah ga galibin mabiya musulunci shedan ya lallabo ya sanallabo ya shirya musu kaidi bilaqafatin wato da wata sanallabowa da yi da wata dabara da yi to zalzilul aqdam wa'anda suke wannan dabarar da yi tana girgiza kafafuwa tana girgiza digadigai anil islami game da musulunci hatta kauda mutum daga musulunci malam yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam yace aina man ya aqidu ma'ana wane ne wanda ina wanda ya fahimci ma'anar fadin Allah madaukakin sarki innal ladina tad'una min dunillah wa'anda kuke kira wa'anda ba Allah ba na wa'ancan shehunai da wa'ancan waliyai ibadul amsalu su ma bayi ne kamar ku wa ya fahimci wannan wa ya fahimci fadin Allah madaukakin sarki fala tad'u ma Allah ahada kada ka kira kowa tare da Allah kada ka bautata wa kowa tare da Allah ina wanda ya fahimci fadin Allah ta'ala allahu da'awatul haqq Allah madaukakin sarki shine ya cancanci addu'a ta gaskiya wacce idan an kira ake ganin amsa ake ganin biyan bukata shi ya cancanci bauta wallazina yad'una min duni wanda ku suke kira wa yanda ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay'in ba ta amsa musu da komai in zaka mutu kana kiran wani ba zai amsa maka ba malam yace ina wanda suka fahimci wannan ayoyi wa qad akhbarana Allah subhanahu domin Allah madaukakin sarki ya ba mu labari أن الدعاء عبادة شوى الدعاء فإبادة في محكم كتابي أتكين آيوي وإن سكا بيّن سكا فتو فيلي وإن با وتشبها أكنس شوى الدعاء عبادة لقوله تعالى دفلن الله تعالى أدعوني الله يتي كروجين كتراني أستجيب لكم زن أمسى إن الذين يستكبرون عن عبادتي sai Allah ya ce waɗanda suke girman kai bisa bautata mu kaga anan Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa sai kuma yake bayanin waɗanda ba sa roƙon sai ce wanda suke girman kai game da ibada kaga ya nuna ashe addu'ar ibada tun dai ka fahimci aya Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa to da zai bayanin sharrin wanda baya roƙon sa yake girman kai sai bai ce addu'a ba sai ce ibada saboda addu'ar ibada ce lokacin ibada ko addu'a duk ɗaya ne ya zo a hadisi addu'a huwal ibada a hadisi ingantacce cikin abu dawud da imamu ahmad al'adabu mufrad duka hadisi ne tabbatacce da haka addu'a ibada ce Allah ya ce wa'anda suke girman kai wajen ibada ba sa addu'a ba sa roƙon Allah sai ya dukulu na jahannama da sannu za su shiga wutar jahannama dakhilina suna kaskantattu wa akhraja abu dawud wa tirmidhi وقال حسن صحيح من حديث النعمان بن بشير أبو داود يا روي الحديث ده إمام الترمذي إمام الترمذي يتي حديثي ني حسن صحيح هكا إمام أحمد يا روي الحديث ابن ماجه يا روي الحديث إمام البخاري يتي الأدب المفرد حديثي ني تبتتي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي inna du'a huwa al-ibada hakika addu'a ita ce ibada fi riwayat mukhul ibada a wata riwaya ita ce tsantsar ibada sai dai wannan riwayar bata inganta ba waccan ce ta inganta addu'a huwa al-ibada shine abin da ya inganta amma wannan bai inganta ba kuma qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayat al-madhkura sai manzon Allah ya karanta waccan aya ud'uni astajib lakum وأخرج أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ المذكور haka wa'annan malaman sun rawaita hadisin da wancan lafazin da malam ya ambata da ka addu'a ibada ce shi yasa kai ka roki kowa sai Allah da ka kira wani shehi ko gausi ko wali to ka sani cewa bautar sa take saboda addu'a ibada ce wa kadhalika an-nahru lil amwat ibadatun lahum haka nan ma yin yanka ga mamata shi ma dai bautar ce duk wanda yake yanka ga wani shehin ko wali to ya sani bautar wannan shehin yake ne da nake yawan fada duk wali wallahi sai kaga an wuce da kaji a hannu in wali ya zo ka je bakin titi ka zauna za ga wasu da kaji a hannun wani za ga ya wuce yana jan akuya wani ya wuce yana jan rago ta inda ma suke da arziki rago ne ake ja a je can a kai kabarin shehi kamar yadda malin ya faɗa ji shi inda za a tara abin da ake kaiwa kabarin shehi na wakafi kamar yadda ake gina masallaci a wakafinsa domin Allah a gina makaranta domin Allah sai a gina katuwar fulaga sai a wakafinta kabarin shehi sai a gina katon mahalli hotel sai a ce kabarin shehi sai a kai raƙumi kabarin shehi kaza kabarin shehi shi ma wannan ka sani ibada ce duk wanda ya yanka domin wani mamaci to ya bautata wa mamaci wannan zuwa lahum bi juz'in min al-mali ibadatun lahu haka mutum yayi musu bakance da wani bangare na dukiyarsa ita ma dai bauta ce gare su wata azimu ibadatun lahu wannan girman da ake ba su a je gabari ana wani sussunkui da kai ana shi ma dai bautar su ce duk wannan ibada ce mun ba wanda ake wa duk wannan abin sai Allah tabaraka wa ta'ala kama annan nahara lin nusuki kamar yadda mutumin da zai yanka domin annusu shine ibada ko ta aikin hajji ko ta layya shine annusu wa ikhraj sadaqatil mali da kuma fitar da sadaka ta dukiya wal khudu'a da kaskantar da kai wal istikanata da nuna kaskanci ibadatu lillahi azza wa jalla bila khilaf duka wannan bauta ce ga Allah wa man za'ama anna sammata farqan bayna al-amrayn malam yace duk mutumin da yake riya cewa akwai wani bambanci tsakanin wayannan al'amura guda biyu da wanda yayi wa Allah da wanda yayi wa shehinsa ko gausinsa wanda yace da bambanci in kai wa shehi ba ibada kake ba kamun kafa kake in kai wa Allah shine ibada wanda yake mace fal yuhdihi ilaina to ya gaya mana wannan bambanci ya gaya mana bambancin mu ba mu san shi ba duka wannan ibada ce wa man qala innahu lam yaqsid bi du'a'il amwat wanda yake cewa baya nufi da wannan kiran mamata da yake wannan hari da kuma yanka da yake musu wannan nazari alaihi da kuma bakance da yake sai ce baya nufin ibadatahu ba bauta yake nufi ba fa kullahu to kace da shi fali ayi muqtabin sana'ata hadha sani'a to me yasa ka aikata wannan abin da ka aikata fa inna du'aaka lil mayyit saboda ai kiranka da kake wa mamaci ka kira shi ka kira gauki ka kira manzo ka kira wannan kiran da kake musu inda nuzuli amri rabbika lokacin da wani al'amari na Allah ya sauka gare ka na wata ƙaddara la ya kunu illa bi shay'in fi qalbika abbara anhu lisanu baya kasancewa sai dan wani abu da yake zuciyarka wanda harshen ka ne yake bayani game da zuciyarka fa in kunta tahdi bi dhikril amwati inda urudil hajati idan kawai sambatu kake kana kiran mamata lokacin da bukatu suka bujuro maka min duni itiqadin minka lahum ba tare da ka kudirci cewa suna da tasiri ba fa anta musabun bi aqlika to hankalinka ya tafi in dai ba wata aqida sa kake kiran su ba saboda wata aqida cewa suna da amfani za su baka wata kariya bane ko za su amfani da kai san ba tu kawai kake kiran su to sai malam ya ce kai ma hukaci ɗaya dama wanda yake wannan kawai guda mutum biyu ne suke ko mahaukaci ko mushiri kawai dole ka zaɓi ɗaya ma mutum mai hankali musulmi da ɗaya baya kiran wani Allah in ya shiga damuwa baya zuwa kabari ya wani abu na addu'a ya roƙi na cikin kabari ko ya kamun kafa da shi baya ɗaukar dukiyarsa da ya fi so a ransa ya kai makabarta wai kabarin shi sai dai mahaukaci ko kafiri ɗayan biyu ne suke wani amma mai hankali baya yi shi ne in dai da hankalinka wallahi ba ka yi sai dai mahaukaci ko kafiri ma musulmi ne hankali baya yi saboda shirka ce ba addinin Allah ba da ka ji yadda abin yake gudana tattaunawa ta ilimi malam yake yi da su Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi malam ya ce wa haka za in kunta tanharu lillah to haka ma fa in ka kasance kana yin yanka ne domin Allah wa tanziru lillah kana yin bakancenka domin Allah fali ayi ma'anan ja'alta zalika lil mayyit to da wace ma'ana kuma zaka sa wannan ga mamaci ka ce Allah ka yanka to me amfanin ka sa shi ga mamaci ka ce na shi hiwani me amfanin ka dauka ka je makabarta da shi so kake kawai ka bata makabarta da ji kawai shine aqidar ka bata makabarta da ji ko da wata aqida bayan wannan wanda babu shakka akwai aqida ba wata ma'ana da ta sa ka sanya wani mamaci wa hamaltahu ila qabr kuma ka dauka ka kai har zuwa kabarin fa innal fuqara ala zahri al-basifa fi kulli buq'atin min biqa'i al-ard saboda ai talakawa ga sunan a doran kasa a kowane guri sasannin duniya wa fi luka wa anta atil wannan aiki naka da kai alhalin kana da hankali la yakunu illa li maqsidin qad qasadtahu wallahi baya kasancewa don komai sai da wata manufa da ka nufata aw amrin qad aradtahu ko da wani abu da kake nufi wa illa fa anta majnun in ba haka ba kai mahaukaci ne kawai qad rufi'a anka alqalam an dauke maka alqalami ka je kai ta kururuwa a makabarta tana kiran shi ko mahaukaci ko kafin ɗayan biyu ne baka da mafita ko mahaukaci ko kafin kuma kaga dafa zai yadda da wannan ba shi yasa yake ba wa kansa kariya cewa da hankalinsa kuma ba ba abin da yake nufi to ƙarya kake me yasa duk mutane ba sa yi sai kai kai ma kana da wata manufa in ka ji a ranka ba ka da manufa to hankalinka ne ya gushi domin daga ɗaya biyu kawai ake samun wannan ko mahaukaci ko mushiri shi ne zai ɗauki dukiyarsa ya kai makabarta ya yanka kuma ya baro ta can yanka kabari shi irin yadda ake hadaya malam a makka in kai abu inda ka yanka abun nan za ka tafi kabashi talaka zai su ɗauka to haka ake zuwa a yanka abu kabarin shi sai a tafi sai masu kula da kabarin su janye dama su shi ne amfanin zaman sa a wajen yadda za ka ji da dukiya ka durkusa gaban kabarin shi ka yi gada ka yi nuna ka ce sai ka ajiye dukiyar sai ka ware kana biya su su ɗauki su suke ɗaukewa zai su rage su shi ne amfanin zamansa a wajen da kula da kabarin shi shi yasa duk kabarin shi da share yana da masu kula da shi suna zuwa su duba shi wasu a nan suke sun tare ma a magabarta sun tare da an yi bakance kan da wani ya je da mota to suna leƙe ne ya je kabar ne ya kai washe wani irin bakance da ya tafi su za su janye in ya yanka in bai yanka ba za su yanka da kansu wannan duk ba shi da wata ma'ana sai dan kawai ka je ka bata makabarta da jini ba a yanka a makabarta duk wanda ya ga abin ya burge shi shi ba shi da gida irin tasu ya dauka wani abu ne to ba a yanka a makabarta yanka ne irin na shirka da aka ɗayan biyu ne dai kamar yadda malam ya faɗa ko dai ya zamanto kana yi da wata manufa in kuma ka ce ba ka da wata manufa kawai kana yi ne shirme kake sambatu kake to mahaukaci ne tunda wannan aikin daga wajen mutum biyu ake samun sa mushriki ko mahaukaci kafiri ko mahaukaci amma musulmi mai hankali baya yi musulmi mai hankali baya yi Allah ta'ala ya mana haƙo malam ya ce wala nuwatuka ala da'awal jununi sai malam kuma zai da da wani raddin mai zafi ce kuma ba za mu fa yadda da kai ba a bisa cewa kai mahaukaci ne illa ba'da suduri af'alika wa aqwalika fi ghairi hada sai dai idan mun ga cewa da ayyukanka da maganganunka a wasu guraren banda nan makabarta ala na mafi af'alin majani kana yi ne irin yadda mahaukata suke ma ba za mu yadda ka zo ka ce in ka je makabarta kai yanka kai mahaukaci ba ne iya nan amma kuma ka da gida ka yi shiga irin ta masu hankali ka yi abin da masu hankali sai mun ga in ayyukan ka duk sun koma na mahaukata sai mu ce to da gaske haukan yake ma in ba haka ba da hankalin ka ƙarya kake mushriki ne kawai dole ka yadda shirka kawai kake ba hauka kake da haka ba za a yadda ma ka ce kai mahaukacin ba ne inda haukan ya fi sauƙi fiye da kafircin zai iya cewa to haukan yake sai a ce ƙarya kake da hankalinka shirka dai kake har sai mun ga cewa aikinka ya koma irin na mahaukata har sai mun ga shigarka ta koma irin ta mahaukata wanda kuma da ƙarshe fa abin da yake faruwa kenan duba duk ƴan faira ƴan dariƙa yanzu ba sun fara tara gashi ba ba wanka ba wanki ba ta gashi sai ya ga mutum ya koma kamar mahaukacin kuma ƙarshe ya koma mahaukacin ba Allah ya mana afuwa wallahi da haukacewa ke gane ƙarshe kuma sai mutum ya koma hausar malam sai ka je ƙauyuka fa mu a nan saboda mutane suna da ƴan wayewa ne irin ta zamani ta duniya shi yasa baya tasiri sosai amma a ƙauyuka kazantar ta yi yawa a je ƙauyuka yadda aka yi masari kazantar ta yi yawa wallahi wasu abubuwa duk ba mu san su ba Allah wasu abubuwan sai ka zauna da wanda suke kusa da inda ake yi muna nan ina shan labarai wurin mutane da muke daura wata ta ce wallahi in ka je ƙauyuka malam ka ga yadda suke za ka sha mamaki saboda su can ga duhun kai kuma ga shi abin ya je musu ga jahilci ga shirkar caji abinda ake sai ka yi mamaki can zinace zinace ba komai ba ne saboda ana ce musu wannan zikirin da suke da wuridi da istighfari wai shi istighfari in dai ya riga ya sauko ga mutum to shi duk abin da ya samu yana ragargajewa ne yana tauye zunubai ya markane to in ba ka da zunuban da yawa in ya gama da zunuban ka in kayi da yawa sai kuma ya fada ladanka da markada da haka dole sai ka dage da zunubin iya iyawarka shi ma zunubin wai kwaɗaitawa ake game da shi dole sai ya zan kuma manyan zunubai yan ƙanana ba za su yi ma ba dole yan zinace-zinacen na sai kana yi sosai ma kuwa su iya sosai a wani ma akwai mu da akwai wani ko ɗanwa ake cewa ɗan mene ne giya da giya yake zuwa gurin sa da giya ko zai yi abu an ce da giya ma yake zuwa wani ko ɗan gaya mun sunan ko ɗan ne dan an ci ko dan mi to shi din ne shi din ne in ba shi ne ko ni dai ban san shi eh an ce wallahi hajjiya yake sha a fili duniya kuma yadda a wacewa wai shi Allah ne shi ne aka ce to za a tattauna da shi aka sa rana sai ce ba shi da lafiya ya ka ce a eh ranar tattauna ta zuwa ba shi da lafiya amma kuma wai Allah ne eh to haka ake cewa ni ban san shi ba mun taba ganin sa eh na shi din shi dan anti mm eh abubuwa to ka duba to shi ne dama eh to shi ne dama haka aka ce to shi ne ka duba ne to kusa da shi to ka duba shi ne kuma dama malamai sun fada sun ce wannan waliyan fa daga irin su wannan zaina in su ibnu alwad wallahi akwai wanda yawo ne yake dalala daga cikin bakin saboda kazanta da rashin kamu ka in ka gan su ma sai ka tofar da yawo ma da ki ka san ai waliyan ta ma akwai irin ta kazanta da ba haka su kwanci yake ba sai ga mutum ya tara dauda yana yawo ba takalmi ba wanka ba kuma wani neman kusanci yake zuwa ga Allah da haka wai shi sufi shi wali wasu waliyan ba haka sai kuma wai ai da yake duk ba a san su bane wasu shine wai su za ka kira kuma ka shiga damuwa wani ka gan shi sai ka tofar da yawa ba za ka iya cin abinci inda yake ba amma wai su ne makusanta Allah shi yasa malam gaskiya duk inda babu ilimi to gaskiya akwai matsala shi yasa lallai lallai da awar tauhidi ya kamata mu ƙara farfaɗo da sai a yi da'awa irin ta tauhidi a kira mutane zuwa bautar Allah tabaraka wa ta'ala in ka je ƙauyuka kazanta ta yi yawa ta yi yawa wannan abubuwan da ake aka ce ko maulidi ya zo to dama ranar fasikanci ba abin da ba sa yi lokacin maulidi Allah ta'ala ya tafi da haka wannan hali yake cewa ba za a yarda cewa kai din mahaukacin bane har sai ka fara ayyuka irin na mahaukata to kuma suna yi din mu yanzu za ga ayyukan nasu irin na mahaukatan suke yi sosai sun ya tara gashi ya zauna ba kai Allah ya mana afuwa kuma fitinar ita ce wannan abubuwan da suke shi wannan da aka ce yana shan giya da sauransu waye yake ba shi wannan kuɗi shi ne babban fitina ka san dai wannan ba sana'a yake ba aikin gwamnati yake ba ko wani abu suwaye suke ba su wannan to shine irin abin da muke faɗa wannan bakancen da ake kaiwa kabarin shehin nan da irinsa ake ba su arziki su masu yi ina fatan ana fahimta shine arzikin su in aka kai bakance kabarin shehi to shine da an san shehin nan da suke raye da irin wayannan masu halakarwa suna da arziki mai tsoka a ciki saboda su suke zubowa zuwa kai bakancen wani lokaci ma ta hannunsu yake su ma ana ba su kurbata ana ba su gurba duk tafiyar da ba ta ahal suna ba sai kaga ana cin dukiyar mutane ba tare da haƙi ba ta hanyar dabara in ka ji an ce gurba ta yadda riku ne suke shi ne za a ga wani malamin ɗariƙa babba da ya shahara irin waɗannan sufaye to sai ka ba da gurba shi ne abin da Allah ya faɗa suka ce ai manzon Allah ne ya fara yi kan kuma za su yi masa ƙarya wai suna ishara zuwa faɗin Allah ta'ala إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة duk wanda zai gana da manzan Allah to kafin ya gana da shi ya fara gabatar da sadaka ba kuma manzan Allah yake bawa can za ka je ka yi sadakar ka domin Allah kana neman kusanci da Allah sai ka zo ka ga manzan Allah ko haka Allah ya ce yawwa daga baya kuma ayat mai take nan gaba ci gaba wa id lam taf'alu wa ta haka ne ayat ci gaban ayat eh karshe dai Allah sai ya soke cewa to babu laifi tun da kun shiga cikin kunci a zo a gana da manzon Allah an soki ba da sadakar ba daga baya sai aka soki kuma ba shi ake bawa sadaka za ta je ta yi can in ka duk wanda yake so ya yi manzon Allah wata tambaya ta wani abu wani abu na to sai ya fara yin sadaka kafin ya zo ya ga manzon Allah shine yadda ya zuwa aya sai gaba ya sai Allah ya soke tunda akwai kunci akwai rashin abin hannu shikenan a zuwa ga manzon Allah a istighfari ba matsala Allah ya gafarta musu ba su kuma ba sai suka fake da wani ai manzon Allah ma ana bashi wani koruba shine in mutum zai ga shehi sai ka ajiye wani abu mai kauri ga wannan shehi su kuma yan shiya suka ce kumusi shi ma dai suka fake da manzon Allah shi wa ana ba manzon Allah kumusi idan an je zakka na manzon Allah da na ahlul bait su a kuma su ne ahlul bait har yanzu shi an ce haka yi har yanzu kumusi su kuma qurbatu su kuma ahlus sunna dama suna yi ne dan Allah Allah ya karba mana ba wani malamin suna dai sai ka bashi wani qurbatu ko ka masa kumusi ko da kama in za ka fitar can kai za ka je ka fitar da kanka kar ma ka su inda tsari ka fitar can ka je kai abin ka shi ne arzikin kowa a hannun Allah yake to amma su suna ci ne fa da wannan hanya shi yasa ai na sama suke da wuyan bari saboda ta nan suke ci ta nan suke sha cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba kuma kaga hanya ce ta yahudawa su suka shahara da wannan Allah ta'ala ya mana afu wayannan mutanen wallahi sharrin su ya kai sharri inda mun san sharrin su Allah abinda muke yi da sai ya ninka abinda muke yi da sai ya ninka haka na da'awa da wayar da kan al'umma kuma da wannan shirka da ake da sunan wai waliyai Allah ta'ala ya mana afu da haka wannan malam ya ce ba za a yadda cewa abinda kake faɗa na hauka cewa haka kake ba har sai mun ga cewa ayyukanka wato suna kasancewa kamar ayyukan mahaukata fa in kunta tusbiruha masdar af'alil uqala amma idan kana gabatar da ayyukanka kamar yadda ma'abuta hankali suke gabatarwa fa anta takzibu ala nafsika to kai kana yi wa kanka ƙarya ne fi da awakan jununa fi hada fi'li bi khususi cewa ai mahaukaci ne kai in kana wancan aikin na zuwa magabarta ka yi bakance da sauransu in ka ce nan hauka kake sai a ce ƙarya kake yi wa kanka kiraran an an yan zama kama na zima ubadan autani saboda kana gujewa a lazumta maka abin da ya lazumci masu bautar gumaka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam alladina haka Allahu anhum fi kitabihi al-aziz wanda Allah madaukakin sarki ya hakaito mana gaba da su a littafinsa na Kur'ani ma hakahu bi qawli abinda Allah ya hakaito da fadinsa wa ja'alu lillahi mimma zara kuma sun sanya wa Allah madaukakin sarki daga cikin abin da ya halitta sai suka ware suka ce wannan na Allah ne min harfi daga noma an yi noma sai a ware sai a ce to wannan kasan kasan Allah ne wal an'ami da kuma dabbobi sai a ware a ce to wannan na Allah ne nasiban sun sanya wa Allah wani kaso faƙalu haza lillahi sai suka ce wannan na Allah ne bi za'amihim amma bi sariya wasu dan ba sa bar wa Allah ne sun ce Allah ne kuma sai a ringa tsakurewa hankali ana maiwa da gumakan su haka suke karan fara sai a ware sai a ce na Allah ma kuma sai a ringa tsakurewa sai a ce to an ga cewa ka san Allah ya fi yawa shi kuma Allah mawadaci ne shi ko gunki da kabari da wali mabukaci ne sai a ringa ɗibowa ana maiwa da gunki har ya kare an ba wa Allah an kwace haka ce ko in iska ta ɗauko da kanta abinda iska ta ɗauko ta mai da shi na gunki to ba a mai da shi zuwa ga Allah amma idan iska ta ɗauko na gunki ta kai wa Allah sai a daya da shi sai a dan ƙara ɗibuwa ma sai a kai mota shi ga ba ta yin adalci shi ne Allah yake tattaka su anan shi yasa Allah ya ce bi za'ami riyawa suke amma ba Allah suke bawa baki ɗaya gumaka suke ba da shirnin su ba sa ba wa Allah ba wa hadha li shuraka'ina sai a ce wannan kuma na ababen tarayyarmu ne wanda ake bauta su waliye da shehinne da salihai a ware wa Allah a ware mu alhalin Allah kawai ake bawa ana neman kusanci da shi da abin da za ka bayar to Allah kawai ake bawa ba a warewa a ce wannan sadakar an yi ta domin Allah sadaka guri kaza domin shehi sadaka guri kaza domin gausi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinan ka yi addini ga Allah shi kadai Allah kadai ake bautatawa ba a neman kusanci zuwa ga kowa ta hanyar sadaka da bakanci sai zuwa ga Allah to amma su gashi Allah ya gaya mana suna raba sai a yi wa Allah kuma sai a yi wa abubuwan da suke shirka da shi to shine shi baya so wannan ayar ta kama shi sai ce ai ma hukaci ne shi lokacin da amma ƙarya kake da hankalinka sai dai in ka haukaci din sai a ce haukan ya kama kuma kafin ka haukaci sai da ka fara zama kake ka kayi asara goma da shirka yau sai da ka fara yin shirka kuma sannan ka haukace ka ka to rayuwarka ta tugar kana kan shirka daga nan kuma sai hauka kaga wanda ya fada shirka a bisa wannan tsarin kuma ya haukace kaga ya haukace fa mushriki in ya mutu yana haka ya mutu mushriki gaban a wajen Allah tunda ana wa bawa hukunci da abin da yake kai kafin ya haukace kafin ya haukace da shi ake masa mu'amala haka duk wanda ya haukace bayan ya zama mushriki kuma ya mutu akan shirka akan hauka to yayi asara goma da ashirin shi bai ji daɗi wai suna jin daɗi duniya ne ma wannan mutane ka duba irin kazantar da sifa mai da ake faɗa yanzu gashi shi wanda yake cin haram ko mushriki sai yake cin haram wanda yake kafi arnan america suna cin haram ba sa jin daɗin haram ba ta daɗi shi haram ba shi da daɗi baya sa nutsuwa ba kwanciyar hankali haka haram yake shi yasa wallahi ba daɗin rayuwa suke ji ba ba su ba inda ake a Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma innul qulub mumin shine yake samun nutsuwa da kan mushriki a fargaba yake ko da yake da tashin hankali ko ka gan shi a fargice baya samun nutsuwa mushriki da yadda ya kai da kariya da katanga da ko baya taba samun nutsuwa cikin firgici yake ko da yaushe ma'abuta tauhidi su ne hankalinsu yake kwanciya su ne suke samun nutsuwa da tauhidi dama shi yake sa nutsuwa da aminci shi yasa Allah ya ce allabi na amin walam yalbisu imanahum bi zulmin la'ika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ya ce wallabi na amin allabi na amin wa'anda suka yi imani ma'abuta tauhidi walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuda imaninsu da shirka ba me ya sakamakon ula'ika lahumul amn wancananka waɗannan su ne suke da aminci aminci a duniya aminci cikin kabari aminci a lahira kuma wa ta juna su ne shiryayyu ma mushriki ba shi da aminci duniya da lahira kuma ba a kan shirya yake da haka shirka ba ta da daɗi kwata-kwata kwata-kwata shirka ba ta da daɗi ba ta sa aminci ba ta sa nutsuwa da kwanciyar hankali da ka ji abin da Allah yake faɗa game da su haka malam yace wa bi qawlihi kuma dai da fadin Allah madaukakin sarki wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban suna sanyawa abinda ba su sani ba abinda ba su da ilimi game da hakikaninsa shine abubuwan da suke bauta wato gumakansu da shekinansu da kabarbaransu suna sanya musu nasiban wani kaso mimma razaqnahu daga cikin abin da muka azurta ta da shi Allah ya baka sai ka diba ka sa wani shehin ka kaso daga ciki sai ka dauka ka sa wani gunkin kaso daga ciki shi yasa Allah ya ce tallahi la tusalun lallai za a tambaye ku amma kuntum tattarun game da ƙarya da kuke kirkirowa ku jingina wa Allah inda wannan suna cewa addinin Allah ne wanda abin da suke na shirka suna cewa addinin Allah ne suna cewa ba shirka ba ce to Allah ya rantsa yake lallai zai tambaye su akai da haka mushrikai akan shirka malami ce fa in kulta idan ka ce a wata shubuha malam ya rushe waccan yayi bayani to ga ƙarin fa in kulta idan ka ce innal mushrikina su mushrikai na zamanin annabi alaihi salatu wassalam la yuqirruna bi kalimati tauhid ba ba su tabbatar da kalmar tauhidi ba sa yadda su faɗi ta wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun ba sa yadda su faɗi kalmar shahada in ka ce su mushrikai haka suke na zamanin manzon Allah wa haula'in mu'taqiduna fil amwat su ko wa'annan masu wayannan akidin game da mamata yuqirruna biha su sun suna ikirari da kalmar shahada to ya aka yi ka haɗe ka ce su ma mushrikai ne qultu to ga amsa za a baka saboda ka yaudare ka akan addini nan wani yana kuma ita ce ma babbar amsar sa a yanzu cewa wayannan fa suna yin kalmar shahada ba ba shi ce amsar su ba suna cewa la ilaha illallah dan suna bautar kabari kawai dan suna kaza to bari ka ji amsa daga bakin mali malam ya ce kultu na ce ha'ula inna ma kalu ha bi alfinati ai wayannan masu bautar kabarin sun faɗe ta ne kawai da harshen su wa khalafu ha bi af'alihi amma sun saba mata ta wajen ayyukan su fa inna man istaghatha bil amwat saboda wanda ya nemi agaji daga wajen mamata aw talaba minhum ma la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu ko ya nemi wani abu daga wajensu abinda ba wanda zai iya sai Allah au azzamahu ko ya ba su girma irin wanda masu bauta kabarin suke ba su au nazara lahum bi juz'in min mali ko ya musu bakance da wani bangare na dukiyarsa au nahara lahum ko ya yanka domin su faqad nazzalahum manzilatal aliha to ya ajiye su a matsayin waɗancan ababen bauta allati kana mushrikuna ya fa'aluna laha hadhihi al-af'ala wanda mushrikai suke musu irin abubuwan da suke musu kai ma ka dauki wayannan ka sa su wannan matsayi fa huwa lam yataqid ma'ana la ilaha illa Allah to sai ya zaman to bai kudirce ma'ana kalmar shahada ba ko da ya faɗa da ba wala amila bihi bi aiki da ma'anarta ba bal khalafa ya ma saba mata i'tiqadan wa amalan a aqida da aiki fa huwa fi qawlihi la ilaha illa allah kadhibun fi nafsi da yake kalmar shahada ƙarya yake wa kansa fa innahu qad ja'ala ilahan ghayra allah saboda ya san yana bauta ba Allah ba nan kuma ya ce ba wani bauta sai Allah mutum kuma ya san yana bauta ba Allah ba kaga yi wa kansa ƙarya ko ya faɗe ta da baki kamar yadda muka sha faɗa don muna faɗa wasu na kama ko zafi muka kawai sha wannan zafi ne ko suna kafuta masu kalmar shahada wannan sun yi tsanani sun yi zafi da haka da baki kawai yake faɗi kuma duk ma'abuta hankali sun san cewa faɗin abu da baki kawai ba tare da gamsuwa da shi a zuciya ba ba a la'akari da shi shi ya sa mawaka iya kulla wani abu da mutum sai ka ce kai wata fa magana ce kawai karkai kuma kuma na gaya maka kuma sai ga wallahi magana ce shi saboda ya san shi ya san faɗa ya kawai ƙarya yake akwai yan siyasar da suke a haka in dai aka je gurin suka faɗi magana zai ce to kun ga tunda kuka bai ɗauka ya baka ba abin da ya faɗa kar ma ku yi lissafi ƙarya yake kai na taɓa zuwa wata magana wajen malam Ahmad akan wata magana muka yi magana da shi da wani mutum sai ce sai ce wane ya ce na rantsi da Allah ba zai yi ba ya ce sai kuma ya ce to amma dai ban sani ba in yayi zan yi kafara to na rantsi da Allah kuma bai yi ba saboda shi ya san shi a kusa da shi mala ahmad ya ce min ya ce na rantsi da Allah ba zai yi ba sai kuma ya ce to in yayi kuma zan yi kafara to kuma wallahi bai yi ba to ko kai yanzu akwai wanda ka san sa haka kawai in ya faɗa za ka rantsi ka ce wallahi kuma wallahi ba zai yi ba saboda da baki kawai yake faɗa to haka ma mutanen nan masu bautar kabari yan fayara da suke ganin su yan shehin nan ko suna sallah a masallaci ai na sha gaya mu kar wannan sallar ta rufe ko suna yin azumi ko suna kalmar shahada da baki kawai suke yi munafukai ba sa kalmar shahada munafukai ba sa zuwa sun sallah to munafukai musulmi kafirai ne fi darkil asfali minan nar ita wannan kalmar wato saninta da sanin ma'anarta da aiki shine fa kalmar shahada shine musuluncin ba wai faɗinta kawai da baki ba da haka wannan malam ka ji abin da yake cewa bai kudurce kalmar shahada ba bai yi aiki ya saba mata malam ya ce fa innahu qad ja'ala ilahan ghayra Allah ya sanya wani abin bauta ba Allah ba ya taqidu annahu yadurru wa yanfa'u yana kudurce cewa yana cutarwa yana amfanarwa wa abadahu bi du'a'i kuma yana bautata masa ta hanyar kiransa ta hanyar rufansa inda shada'idi lokacin da ya shiga tsanani wal istighathati bihi inda al-haja da neman agajin sa lokacin bukata wa bi khudu'ihi lahu wa ta'zimihi iyyahu da kuma yadda yake kaskantar da kai gare shi yadda yake girmama shi irin yadda ake yi wa Allah wani hara lahunna ha'ira kuma ya yanka masa abin yanka wa qarraba ilayhi nafa'isal amwali kuma yana kusantar da dukiyoyinsa mafiya tsada zuwa gare shi walaysa mujarradu qawli la ilaha illallah mala yake cewa iya faɗin la ilaha illallah kawai min duni amalin bi ma'anaha ba tare da kayi aiki da ma'anarta ba musbitan lil islam wannan baya tabbatar da musuluncin mutum fa innahu law qala ahadun min ahad al jahiliyya ma da ba ka misalin da dole ma ka gane yace domin inda wani mutum daga mutanen jahiliyya zai faɗi wannan kalmar ya ce la ilaha illallah wa akafa ala sanamihi ya abudu kuma ya dukufa ya ci gaba da bautar gunkinsa lam yakun zalika islam wannan ba musulunci bane ne ko musulmi ne wani mushiriki ya zo yanzu ya zo ya kalma shahada sai ce la ilaha illallah kuma sai ya koma da kusa yana ci gaba da bautar gunki shikenan fadin ta kawai sai ya ce musulmi dole sai da sanin ma'anar dole sai da aiki shi yasa duk wanda bai san ma'anar kalmar shahada bai san sharaɗanta ba da abin da yake wa yana kan hatsari zai je ya fada wa abin da yake wani kalma ai shine abin da yake shine abin da muke ta yawan faɗa sanin ma'anar da sanin ma'anar wanda ya san ma'anarsa shi yake nisanta irin wannan shirke-shirken da muke ta bayani a kansu amma su yanzu a wajen su da wannan bayan da muke su yanzu tsokana ma muke ga wai yanzu muna tsokana su ne yanzu fitina muke ja su a wajen su a sai dai mu shigo da bakin mu ni na mu su na su kawai mu bari su halakar da musulmi a bari su lalata mutane a biyu in kai wannan yanzu tsokana kake kana so ka tada fitina amma su abin da suke na je gabari a kira wani Allah kuma suna shiga ƙauyuka suna halakar da mutane a birnin ba suka samu dama suna yi har a gidan rediyo ake kira zuwa bautar kabari duk wani mala'aika a gidan rediyo ake kira zuwa bautar kabari amma su ba fitina suke ba mu ma suna tsokanan mutum da mutum da muke kira zuwa gare shi mu ma tsokanan mutum suna jan mu da fitina amma da yake su suna da baki kuma da yake galibin abubuwa za ga manya-manyan masu kuɗi galibi akan wannan suke in gwamnati ka shiga masu mulki bi irin wannan shiriri ta ce galibi mabuta a gida ta fi yan kaɗan ne a duniya yan kaɗan ne turaru tun da su suka fi yawa shi kenan su suke da gata in an yi tsokanar sa aka yi dole sai dai a shiru a samu su ido to ba zai yiwu ba dole sai an yi kira zuwa tauhidi dole sai an yi kira zuwa kaɗai ta Allah da bauta wannan shine abin da annabawa suka zo da shi shine abin da Allah ya shar'anta shine aikin annabawan Allah ta'ala da ka wannan shirka ce su kai shirka ce masu bautar kabari mu shirkai ne malam ya ce fa in kulta sai shubuha ta gaba fa in kulta idan ka ce ga wata shubuhar ita ma قد أخرج أحمد بن حنبل والشافعي في مسنديهما إمام أحمد إمام الشافعي sun fitar da hadisi kowanne a cikin musnad ɗinsa shi musnad na imamu shafi idan kankani ne dudu hadisan ciki dubu ɗaya ne ko da ɗari na ko dubu biyu ko ɗan ƙarami ne shi ko na imamu ahmad ya kai wajen hadisai dubu arba'in babban littafi ne kowanne ya rawaita a littafinsa na musnad من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار لذا حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه سوى ونمسن أتكم متانا مدينة يا زن تتشي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو في مجلسه سوى مسلم ياجي وجن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذا الله ينادى نعم مجلسا في صحبيه fasarrahu sai ya sirranta wa manzon Allah li yasta'binahu fi qatl rajulin min al-munafiqina cewa yana neman izinin manzon Allah zai kashe wani mutum cikin munafikai kaga a ruwaya cikin munafikai kaga shi munafiki ne mutum fajahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon Allah ya bayyana magana a fili yake cewa alaysa yashhadu an la ilaha illallah shin wannan bai yi kalmar shahada ba bai ce ashadu an la ilaha illallah ba قال الأنصاري بلى يا رسول الله mutumin nan ya ce haka ne ya yi kalmar shahada wala shahada lahu amma ba shi da shaida shaida wacce ba ta yi ba wa manzon Allah bai masa inkari da ce aka yi kuskure shaida wacce ta yi ya ce shaida wacce ba ta yi ba sai manzon Allah ya tabbatar da shi akai kaga ba ta yin ba amma ya kuwa ake mu'amala da shi shine hadisin zai karanta amma babu shakka ba shi da shaidawa tunda munafiki ne kala sai manzon Allah ya ce alaysa yashhadu anna muhammadar rasulullah kaga bai ce abin da fada ba haka bane sai ya canja wata tambaya shin bai shaida annabi muhammadu manzon Allah ba wato bai fada da bakinsa ba ya ce ya shaida tunda ba wanda ya san zuciya sai Allah kala bala mutumin nan yace haka ne ya shaida walakin la shahadata lahu sai dai ba shi da shaida wa ba tunda munafiki ne ta bayyana fili munafiki ne amma dai manzo Allah bai masa raddi bai ce akai kuskure shaida wata ta yi bai masa inkari ba saboda ba sai ba kala manzon Allah ya ce alaysa yusalli shin baya yin sallah kala bala yana yin sallah wala salata lahu sai dai sallar sa ba ta yi ba shi da wata sallah manzo Allah bai ce kai kuskure sallar ka ta yi kala sai manzon Allah ya ce ulaika alladhina nahanillahu an qatli to wa'annan da suke bayyana wannan afili Allah ya hana ni kashe su wata gabari sai ce to gashi an ce kar a kashe su sai mu ce a mun taba kashe wani wata gabari ai ba ma kashe kowa mu ma ai ba ta akai a kashe su ba sha akai abinda suke shirka su ma ba wanda yake a kashe su kaga baka da hujja a cikin hadisin kenan manzon Allah bai kashe su ba ahlus sunna ba su kashe wani dan bid'a ba da yake bautar kabari da haka baka da hujja a cikin hadisi kashe su aka hana yi amma manzon Allah an ce ba shi da shida manzon Allah bai yi inkari ba an ce sallar su ba ta yi manzon Allah bai yi inkari ba kuma mutumin da ya zo ya ce munafiki ne manzon Allah bai ce ba munafiki ne kuma ko yanzu a ce kashe ai ba a kashe munafiki da ko yanzu yanzu Allah ya kashe ibnu ubay ya kashe sauran munafiki ba munafikin da manzon Allah ya kashe ba munafikin da manzon Allah ya kashe kawai ta akai kayi taka tsantsan game da su ka iya zama da amma ba a kashe munafiki sai in ya bayyana ridda iri iri kaga ya bar munafiki ya koma kafiri na fili shi wancan kafiri ne na ɓoye munafiki to ba ka iya kashe shi saboda yana da bakin da zai ce maka ba ya kalmar shahada ba yana da bakin da zai ma ba ya yana sallah ba to shi yasa sai dai ka bar shi da Allah amma kuma kafiri ne da haka wannan hadisin baya nuna cewa dan mutum yana kalmar shahada sai a ce da shi musulmi abinda ke cikin hadisin shine ba a kashe mai bautar kabari inda yana kalmar shahada yana sallah ko ya je yana shirkar da yake to sai dai kai ta da'awa sai dai kai ta da'awa ana nuna masa abin da yake shirka ce kafirci in ya ki yadda sai a kafirta shi in ya zara takobi ta musulmi shi ma sai a zare mata takobi amma dai za ka rabu da shi tunda yana kalmar shahada yana sallah sai ka rabu da shi amma in ya zara takobi ya taba to kai ma sai ka zare ka dauki fansa sai ka zare ka ba dan ba kwanta ya kashe ka to haka ake mu'amala da amma ba wanda muka kashe ahlu sunna ba ta kashe kowa da aka baka da hujja a cikin hadisi za mu ji abin da malam zai ce na amsar da zai bada malam yace wa fi sahihain haka ya zo a cikin bukhari da muslim min hadisi abi sa'id fi qissati ar-rajul daga hadisin abu sa'id a kissar wannan mutumin allati qala ya rasulullah wannan mutumin da yace ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha ka ji tsoron Allah wannan mutumin wanda shi ma munafiki ne yake cewa manzon Allah wai ka ji tsoron Allah kuma yace dan ba kai adalci ba kai wa manzon Allah ne azzani wa manzon Allah ne ba shi da adalci wa fihi ya zo a cikin hadisin fa qala khalid ibn walid radiyallahu anhu sai khalid yace ya rasulallah ala abri bu'ulukahu ya manzan Allah ba na sare masa wuya ba fa kana sai manzan Allah yace la la'allahu an yakuna yusalli ba mamaki yana yin sallah shi yasa ba za a kashe shi ba shi yasa ba ma kashe masu bautar kabari tunda suna zuwa su sallah to kaga an kashe shi ba wanda ya kashe shi ma wanda yana nuna musuluncin shi baya nuna musuluncin yana nuna kawai sallah tana hana a kashe mutum fadin kalmar shahada yana hana a kashe mutum shi ya sa manzon Allah ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah duk wanda ya kalma shahada sai ya tsallake wa hisabi an umarci ni in yaƙi mutane har sai sun yi kalmar shahada suna yi to sun tsare jini da duki amma hisabi sun faɗa ne da ikilasi ko munafukai ne ko kafirai ne Allah ne zai musu hisabi shi yasa wannan duk ba wai hujja bace da take kare mutum kabari kawai tana kare shi ne daga kisa shi yasa kuma halu suna ai ba sa kashe su za dai mu ji amsar da malam zai bada insha Allah ta'ala wacce ta fi abin da muke faɗa shi yasa na bacci mu ji daga bakin malam ni kawai ina ƙari ne akan abin da malam bai ishara zuwa gare shi da ka ne ce na kashe shi zalla ce ba mamaki yana sallah fa qala khalid sai khalid yace kan min musallin da yawa daga cikin masallata ya qulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi yana faɗa da harshen sa abin da baya cikin zuciyarsa dan yi kalmar shahada iya baki ne ba ta cikin zuciyarsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce inni lam umar an unqiba an qulubin nas ni ba a ce na yi bincike game da zukatan mutane ba wala a shuka qulubahum ko na keta zukatan su na gani yake ci in dai sun faɗa da baki to zan rabu da su hisabun su yana wajen Allah wa minhu qawluhu li usama ibn zayd radiyallahu anhu haka dai daga cikin Abin da suke kafa hujja da shi su masu bautar kabari wannan shubuha ta su akwai hadisin usama lamma qatala rajulan min al-kuffari ba'da an qala la ilaha illallah lokacin da ya kashe wani mutum daga cikin kafirai bayan yayi kalmar shahada fa qala lahu sallallahu alaihi wa sallam fi manzon Allah yace fa ma tasna'u bi la ilaha illallah to ya zakai da kalmar shahada da yayi fa qala ya rasulullah inna ma kala ha taqiyatan ya faɗe ta ne saboda ya kare jinin fa kala hal shafaqta an qalbihi shin ka zaga zuciyarsa ka gani inda ka gani ku ba ni amma ba gani ba ai zato kake yi ba mamaki shi a lokacin ya faɗa da ikhlasi dan ba a bari an ga ya koma ya shirka ba yana faɗa aka kare mai wuya kaga shi bai kamata a kare shi malam yace hada ma'anar hadisi wa huwa fi wannan shine ma'anar hadisi to kaga anan duka abin da aka kawo anan yana nuni kawai bisa rashin kashe wanda ya kalmar shahada in ya furta ta da baki ko da kuwa munafiki ne ba a kashe shi malam yace kuntu la shakka anna man qala la ilaha illallah babu shakka duk wanda ya kalmar shahada ولم يبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد kuma bai bayyana ba daga cikin ayyukansa ko ai walam yutabayyan min af'alihi kuma ba a gani ba daga cikin ayyukansu kowa lam ya tabayyan biyayi min afali ma yuqali kuma na tauhidi bai bayyana ba daga ayyukansa abin da ya saba ma'anar tauhidi fa huwa muslimun to wannan musulmi ne mahqumud dami wal mali abin kare wa jini da dukiya idza jaa bi arkanil islam al madhkurati fi hadithi umirtu an uqatila an-nas idan yazo da rukunan musulunci wanda aka ambata a wannan hadisi da manzon Allah ya ce umirtu an uqatila nas an umarce ni in yaƙi mutane hatta yaqulu la ilaha illa Allah har sai sun yi kalmar shahada wa yuqimu salata sai da sallah wa yu'tu zakata su ba da zakka wa yaquddu baita fi aikin haji wa yasumu ramadana fi azmi to in dai wannan za a tsare jininsa da dukiyarsa wa haka za man qala la ilaha illa Allah mutashahhidan biha haka ma duk mutumin da ya karma shahada yana mai shaidawa da ita shahadatul islam shaidawa irin ta musulunci walam yakun qad madha alayhi waqtun min alwaqt ma yajibu fihi shay'un min arkan islam kuma ya zamanto wani lokaci bai kuce masa ba wanda ya za wani abu ya wajaba a kansa daga rukunan musulunci wanda wannan magana ta malam wato magana ce wacce take kamar yadda anan mai taliki yake fada cewa hadal qawlu fihi babul mu'akhar wannan magana akwai dan abun tintibi a cikin ta bi annal khawarija mubtadi'a saboda al khawarij yan bid'a ne oke afwan ba talikin bane ba talikin zai zo nan ba wannan bane ba wannan ba ta'aliki na biyu ne a shi to wanda ya faɗi kalmar shahada ya ce la ilaha illallah kuma kadma ba alaihi min alwaqti wani abu na lokaci ya huce masa ma ya fihi shay'un min arkanil islam wanda wani abu na rukunan musulunci ya wajaba a kansa fal wajibu hamduhu alal islam amalan bima aqarra bihi lisanu wajibi shine a tilasta masa ya aiki da abin da musulunci ya wajabta masa na abin da ya faɗa da harshensa na kalmar shahada wa aka bar bihi man arada qitalahu kuma ya ba wa labari ya ba da labari da shi ga wanda ya nufin kashe shi cewa ya yi kalmar shahada to sai a ce dole kai aiki da wannan wali haza qala sallallahu alaihi wa sallam li uzab li usama ibn zaid ma qala da haka ne manzon Allah ya faɗa ga usama abin da ya faɗa cewa ai yana yin kalmar ka kashe shi baka bari wani lokaci ya huce baka ga yayi aikin musulunci ba inda da ya faɗa lokacin da ya ce ba zai yi sallah ba lokacin zakka ya ce ba zai bada zakka ba kuma ya je wajen gunki to sai ka tabbatar da ya faɗa ba da gaske ba amma yana faɗa ka sare masa wuya to kaga shi ya nuna ana yaƙar mutum dole sai ya kalmar shahada da yayi sai ka rabu da shi kuma ka gani shin abin da ya faɗa da gaske ne ko ba da gaske ba ne malam ya ce wa amma man takallama bi kalimatu tauhid to ga tsantsar amsa wanda ya furta kalmar tauhidi wa fa'ala af'alan tukhalifu tauhida kuma ya aikata wasu ayyuka da suke saba wa tauhidi ka ji gadi haula ilmu taqidina fil amwat kamar aqidun wayannan masu kudirce aqida game da mamata fala raiba annahu qad tabayyana min hali to babu shakka ba ku kuntu cewa ya bayyana daga halinsu khilafu ma hakatu alfinatuhu sabanin abinda harasansu suka hakaito min iqrarihim bil tauhid na cewa sun yi iqrari da tauhidi ko da sun yi kalmar shahada ai aikin su ya nuna sabanin abinda suka faɗa walau kana mujarradu takalli takallumi bi kalimati tauhid malam yace inda iya faɗin kalmar tauhidi kadai yana zamantowa mujiban lil dukhuli fil islam yana wajabta mutum ya shiga musulunci wal khuruji min al kufr yana sa mutum ya bar kafirci sawa'un fa'ala al mutakallimu biha ma yusabiqu tauhida duk misali a ce koda wanda ya fada ya aikata abin da ya daidai da tauhidi aw yukhalifu ko ya saba masa lakanat nafi'atan lakanat nafi'atan lil yahudi to da ta amfani yahuda ita wannan kalma ma annahum yaquluna tare da cewa su fa suna cewa Uzairu ibn Allah suna cewa Uzairu dan Allah ne amma ai suna kalmar shahada da sai ta amfane su to amma wannan kalmar sai ta kafirta su suna kalmar shahada kuma suna cewa Uzairu dan Allah kaga sun faɗi kalmar sun ware ta shi yasa ba za ta yi musu aiki ba haka ma wanda yake kalmar shahada yake sallah ya faɗi ta kuma ya ware ta da kiran wani Allah ya faɗi ta ya ware ta da bautar gabas ba za ta amfane shi ba haka malam yace wala kanat nafi'atan lin nasara da ta amfani nasara ma annahum yaquluna al-masih ibn Allah yaquluna al-masih ibn Allah suna cewa annabi Isa dan Allah ne amma sun ware wala kanat nafi'atan lil munafiqin kuma da ta amfani munafikai ma annahum yukazzibuna bid-din suna ƙaryata addini wa yaquluna bi alfinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da zukatansu abinda ba da harasansu abinda baya cikin zukatansu malam yace wa jami'u hadhihi qawaid salat wa'annan jama'u guda uku yahudawa nasara masu bautar gabari wannan guda uku yatakallamuna bi kalimati tauhid suna furta kalmar tauhid bal lam tanfa'il khawarij wannan kalmar bata amfani al khawarij ba fa innahum min akmalin nasi tauhida sun fi mutane tsantsan tauhidi wa aktharihim ibadatu sun fi mutane ibada wa hum kilabun nari tare da haka cewa su ɗan wuta ne tare da haka cewa su ɗan wuta ne wannan shine tarihin da da zan karanto shi dazu shine cewa su alkawari ai abin da suke yi sun sun kasu zuwa kaso kaso akwai wanda aqida su ba ta kafirta su kaga bai kamata ya haɗe su da waɗannan ba cewa su ma sun faɗe ta ba ta amfane su ba babu shakka akwai alkawari wanda suna aikata abin da yake ware musulunci akwai wanda ba sa wari abin da yake wari musulunci ba sa aikata shi inda iya kawari ne kawai suna fitowa su yaƙi shugabanni da mutane to in ba sa kafirta su aƙida su ba ta kafirta su ba kaga bai kamata ka dace da masu bautar kabari malam ya ce wa kada amara na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi katli yanzu Allah ya ce a yaƙe su ma annakum lam yushriku billah ba su yi shirka ba su ولا خالفوا معنى لا إله إلا بساو معنى كلمة شهادة بل وحدوا الله توحيده سنكدت الله يدي كمان وكذلك المانعون للزكاة هكذا ما ما كان الزكاة هم موحدون لم يشركوا سنة توحيدي بس شركة ولكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام سنبت والركنين نركن المسلمين ولهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتاله saboda haka ne ma sahabbai suka yi ijma'i wajen kashe su da yaƙansu bal dallat dalilu sahihun mutawatiru ala zalik malam yace dalili da yazo da yawa daga wajen manzon Allah wanda ya inganta yayi nuni akan haka huwal ahadithul warida bi alfaz shine hadisin da yazo da lafza daban-daban منها دقتي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان أن أمرتني إن ياكي متاني حسيتني كلمة شهادة سيد سلة في أزم سيد سلة سبادة في أيتم هجم في أزم فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم sun yi wannan tutun tsare jinin su da gare ni wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai da haqqin la ilaha illallah faman taraka ahad hadhihi al hadhihi al khamsa wanda ya bar ɗaya daga waɗannan ayyuka guda biyar lam yakun ma'suman dani wa yalma to fa jininsa bai tsaru ba dukiyarsa ba ta tsaru ba wa adamu min zalika at-tariku ma'anar tauhid wanda ya fi wannan girma shine wanda ya bar ma'anar tauhid kaga shi kenan mun mutar kabari ko da ya faɗa ai ya bar ma'anar tauhidi da ka baya kan musulunci shine mahallin shari awil mukhalifu lahu ko wanda ya saba wa tauhidi bima ya ati bihi min al af'al da abin da yake zuwa da shi na ayyuka da ka dai wannan shubhar malam duka ya gama da cewa wayancan dalilai kamar yadda muka faɗa kawai a cikinsu abinda aka yi hani shine kashe wayancan da suka zo da wayancan ayyuka ba wai ana nufin cewa su musulmai bane mai da an ce wanda daga cikin su munafiki manzo Allah bai yi inkari an ce ba shi da shaida manzo Allah bai yi inkari an ce ba shi da sallah manzo Allah bai yi inkari ya nuna cewa abinda aka faɗa haka yake da haka masu bautar kabari suna da shubuha sosai idan mutum bai san ta ba to babu shakka ita ce takan yi tasiri sai ga mutum wani lokaci yana so ya ba su kariya ko yi shakka game da kafircin shi ya sa malamai suke ba da amsa game da shubuharsu wanda a yanzu haka muna cikin karatun littafin kashfu shubuha wanda duk malam zai zo da ire-iren wa'annan zai ba da amsa a kai kashfu shubuha tunda har yanzu a cikin mukaddimar ta muke har yanzu da haka wannan shubuha ce kuma ga amsar ta nan muna ji in Allah kai mu gobe dai za mu tashi akan wata shubuhar a darasin mu na juma'a a gobe haka ne gobe lahadi za mu tashi akan wata shubuhar insha Allah ta'ala da amsarsa har sai ta bayyana ga dukkanin musulmi cewa ba su bautar kabari ba mushrikai ne kafirai ne ba wani dalili da zai sa a kafir Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana addini mu Allah ya nisan samu da fadawa cikin shirka wayanda suke shirka muna fatan Allah madaukakin sarki ya samar da su daga cikin mu kuma da ba mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga fadawa cikin ta zo muna kuma ko mu sani Allah ta'ala ya mana afuwa wanda muke zuwa alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum